أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتشنا لاربا bakwai ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 1444 a jiya mun kai karshen suratu abas yau za mu tashi farkon suratu takwir suratu takwir sura ce makiya da ke da ayoyi 29 mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت Imam Ahmad da Imam Tirmidhi da Hakim sun fitar da hadisi da sanadi mai kyau daga Ibn Umar kale yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi yace man sarrahu an yanzura ila yawmil qiyamati ka anna ka annahu ra'yu aynin falyaqra idha ash-shamsu kuwirat annabi ce duk wanda yake son ya ga tashin alkiyama kai ka ce yana ganin shi ido da ido to ya karanta suratu kuwirat so da ijir shamsu kuwirat ta ɗauki siffanta ma mutane al'amarin tashin alkiyama sannan imamun nisa'i ko imamun nasa'i ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau daga amru bin daga amru qala yake cewa سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الفجر إذا الشمس كورت na ji manzon Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi yakan karanta a cikin sallar asuba iza shamsu kuwiyat bayan bismillahir rahmanir rahim Allah madaukakin sarki yace iza shamsu kuwirat idan aka nade rana aka limke ta bi ma'ana aka kawar da ita wa idan nujumun kadat idan kuma su tauraru suka kasance in kadarat an tafiyar da su an tafiyar da haskensu an kayar da su kenan wa idal jibalu sugirat idan aka tafiyar da duwatsu wa idal isharu uttilat idan kuma ya kasance al ishar matayen raƙumma da suke ɗauke da cikkuna uttilat masu su suka tafi suka bar su ba tare da ba su kulawa ba wa idal wuhushu hushirat idan ka gana min daji hushirat an haɗa su wuri guda gaba ɗaya da su da banu adam suna rayuwa a lokaci guda wa idhal biharu sujjirat idan ka ga tekunnai na duniya teku kenan sujjirat sun kama da wuta wuta ta tashi a cikinsu wa idhal nufusu zuwijat idan ka ga rayuka zuwijat an haɗa su wuri guda bi ma'ana an haɗa masu aƙida wuri guda musulmai suna tare wa junansu masu imani gamai a wuri guda yahudawa wuri guda nasaru wuri guda da makamantansu daga cikin mabiya addini duka za a haɗa su wuri guda shine wa idan nufusu zuwijat wa idan mau'udatu su'ilat idan aka tambayi al-mau'uda yarinya el karama da aka binne ta da ranta ita ce al-mau'uda su'ilat za a tambaye ta tashin al-qiyama bi ayyi dhanbin qutilat da wani zunubi ne aka kashe ta wanda ya kashe ta mesa ya kashe ta wanda al'ada ce ta mutanen jahiliya idan suka sami ɗaya mace don jin tsoron aibatawa sai su yi rami su binne ta da ranta ina fata mun gane mutanen jahiliya idan aka musu albishar da aihuwa ɗaya mace sai kaga mutum ya waye gari cikin bakin ciki da damuwa shi yasa wasun su ma sai su gina rami su binne wannan yar da ranta a cikin rami shine Allah ya ce wa idhal mau'udatu su'ilat idan aka tambayi al mau'uda wannan jinjirar da aka binne da ranta su'ilat aka tambaye ta bi ayi dhanbin qutilat da wani laifi ne yasa aka kashe ta wa idha as-suhuf nushirat idan aka yada littafan mutane aka bude ma kowa nashi ya rika da hannun shi wa idha as-sama'u kushitat idan kuma aka tafiyar da sama wannan sama da kuke ganin ta aka jayi aka tafiyar da ita wa idha al-jahimu su'irat idan kuma al-jahim wutar jahannama su'irat aka rura ta ta ƙara tashi da wuta wa idha al-jannatu uzlifat idan aka kusanto da aljanna ga ma'abuta shigarta alimat nafsun ma ahdarat to a ranar rai za ta san duk abin da ta gabatar a rayuwar duniya wannan shine jawabin rantsuwa game da dukkan ababen da suka wuce na idza idza idza zuwa na ina fatan an gane kenan a wannan lokacin ne kowace rai za ta gano me ta aikata aiki na alkhairi ko kuma aiki na sharri sai Allah ce fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal layli idha asas was subhi idha tanaffas innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين
Allah ce fala uqsimu bil khunnas fala uqsimu ina yin rantsuwa bil khunnas da tauraro lokacin da suke bacewa al jawaril kunnas wanda suke yawo suna iyo a cikin sararin samaniya wanda suke shigewa yayin da safiya ta waye ke wallaili idha as'as ina yin rantsuwa da dare idha as'asa idan ya bada baya wasubhi idha tanaffas ina yin rantsuwa da safiya yayin da za ta waye ko yayin da ta waye innahu la qawlu rasulin karim lalle shi alqur'ani mai girma la qawlu rasulin karim tabbat magana ce ta dan aike karim abun karramawa ana nihin mala'ika jibril alaihi salatu wassalam an dangana qur'ani zuwa ga mala'ika jibril kasancewa shine wasita dan tsakatsakiya dan aiki tsakankanin Allah madaukakin sarki zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga wannan rantsarantsan da Allah madaukakin sarki gaba daya jawabin rantsuwa shine tabbat shi alqur'ani mai girman nan magana ce ta manzo abin karramawa bi ma'ana magana ce ta Allah da ya aiko mala'ika jibril da ita zuwa ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam zai kuwatin wannan manzan ma'abucin ƙarfi ne inda dil'arshi makin a wurin Ubangijin al'arshi makinun mala'ika ne mai makana mai girma mai matsayi a wurin Allah maɗaukakin sarki kenan mala'ika jibril yana da wata gata ta musamman a wurin Allah saboda yana da makana matsayi a wurin Allah maɗaukakin sarki muta'in samma sannan kuma a can sama ma muta'in abin yi mabiyayya ne sauran mala'ikun suna girmama shi suna masa da'a sannan kuma amin amintacce ne ta fuska kawo wahayi duk abin da Allah ya basa na kawo sako zuwa ga annabi ko manzo zai zo ya kawo wannan abin cikin aminci ba tare da ya rage wani abu ko ya daɗa wani abu ina fatan mun gane shine Allah madaukakin sarki yake sifanta mala'ika Jibril da wannan sufofi masu kyau da wannan halaye na gari wa ma sahibukum bi majnun lalle abokinku bi ma'ana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba mahaukaci bane kamar yadda kuke da'awa cewa mahaukaci ne bi ma'ana Allah madaukin sarki yake ba manzon shi kariya abinda kuke da'awa kuna tuhuma annabi da shi cewa mahaukaci ne tabbat annabi ba mahaukaci bane wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin kuma tabbat annabi sallallahu alaihi wasallama ra'ahu ya ga mala'ika jibril bil ufuqil mubin a can cikin sasannin samaniya mubin a bayyana a fili wannan mai da martani ne zuwa ga kafaran maka da suke karyata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da yake sanar da su cewa ya ga mala'ika jibril bisa kan hay'ar da Allah ya halicce shi da ita sai su karyata shi sai Allah ya ce wala qadara ahu tabbat hakika annabi ya ga mala'ika jibril bil ufuqil mubin a cikin sassanin samaniya a fili kamar yadda Allah madaukakin sarki ya halicce shi bisa ga halittar da Allah ya tsara shi akai so da malaika jibril yakan zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam da sifofi daban-daban ina fata mun gane yakan zo ran annabi da sifa ta mutum kamar yadda wata rana sahabbai suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zama tare da shi sai suka ga wani mutum suka ce daga cikin sifar shi yana da sababin kaya farare tatas yana da tsananin bakin gashi babu alamun fatauci tattare da shi kuma babu wanda ya san shi daga cikin ya zo ya zamana wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yan tambayi annabi menene musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa ga musulunci shine kaza shine kaza shine kaza shine kaza ya tambayi annabi menene imani annabi ya ce mishi imani shine kaza shine kaza shine kaza ya tambaye annabi mene yaushe ne tashi alkiyama kaza da kaza dai annabi da ya bashi labari bayan kwana biyu annabi ya ce ma Umar shin kai ka san wannan wane ne wanda yazo yana tambayan a ran nan Umar ya ce Allah da manzon shi su ne mafi sani sai ya ce fa innahu jibril ai mala'ika jibril ne yaso shi ne yazo dan ya sanar da ku addinin ku sai ya badda kama dan kamar da yazo da ita kama ce ta ban mamaki daga bulaguro yake tunda ba a san shi ba babu wanda ya san shi daga cikin madina mutanen da ke tare da manzo Allah gashi da fararen kaya pepes babu alama kura cikin su ga bakin gashi wuluk shi ma babu alama kura cikin shi kuma babu wanda ya san shi kuma da ya tashi kiran annabi sai ya ce ya muhammad ya kai muhammad wanda ya kamata ya ce ya rasulullahi ko ya nabiyallahi ko sai ya ce ya muhammad sai ya ƙara rudar da su so babu wanda zai ce ya Muhammad sai wanda zai zo daga kauye ko daga nesa wanda bai san waye Annabi Muhammad kaga sai ya ƙara batar da su kuma ƙarshe in ya ba in ya tambaye Annabi da ya tambaye annabi menene musulunci Annabi ya ce mishi an tashhadu an la ilaha illallah har zuwa ƙarshe sai ya ce mu Annabi eh kai gaskiya sai sahabban ke cewa to sai mu kai mamaki shi ke tambaya kuma sai ya ce abin da ka faɗa gaskiya ne kenan yayi ni ya san abin da yake tambaya to kaga mala'ika Jibril yakan zo da sifa ta mutum wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma annabi ya ganshi da sifar shi ta mala'ika su biyu annabi ya ganshi a nan duniya lokacin da yake cikin gari Hira yana bauta sannan kuma ya ganshi can lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji da shi wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan shi a can lokacin da aka isra'i da mi'raji da shi malaika jibril yana da ƙarfin gaske shi yasa Allah ya sifanta shi nan zu quwwatin zi quwwatin inda dhil arshi makin muta'in thumma amin wa masahibukum bi wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin lokacin da annabi ya ga malaika jibril ya samu kan cikin tsoro da firgici yace na gan shi yana zamne tsakankanin sama da ƙasa lokacin faƙar saddal ufk ya cike sassanin sama duka yadda mai hangi idan ya haga ba zai ga kowa ba sai malayin kashibire annabi ya ce yana da farkaki ɗaya ɗaya farkaki ɗari shidda wanda ke nuna girma da ƙarfi na malayin jibril wa ma huwa alal ghaibi bi dhanin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba alal ghaib dangane da baku labarin abin da yake gaibi bi dhanin mai rawa baya da rawa duk abin da Allah ya sanar da shi na wahayi na alkur'ani da zai amfani ku duniya ku da lahira ku baya koyi muku baya muku rawashi yana isar da shi kamar yadda aka ce isar da shi zuwa gare ku wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim da dai shi alkur'ani bai kasance ba magana ce ta shedan jefaffe magana ce ta Allah madaukakin sarki fa aina tadhhabun wai ina ne za ku tafiya ku saki tafarki mafi daidaito wai ina hankalinku ya tafi ne da ba za ku hama hanyar da za ta sa ku tsira gobe alkiyama in huwa illa zikrun lil alamin alqur'ani madaukakin sarki ba komai bane ba face sai ambato lil alamin ko wa'azi da jan hankali ga halittu gaba da liman sha'a minkum ga duk wanda ya so daga cikin ku an yastaqim ya hau hanya mai kakkade da tatta da za ta sada shi da rahmu ubangiji wa ma tasha'una da abin da kuke so ba shi zai wakana ba illa an ya sha Allah sai fa in Allah ya so sannan abin da kuka so ya faru rabbul alamin ubangijin halittu gaba daya wannan shine karshen wannan sura suratul takwir za mu shiga a cikin sura ta gaba ita ce suratul infitar me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون suratul infitar sura ce makkiya da take da ayoyi 19 imam an-nasa'i ya fitar da hadisi a cikin tafsir kinshi da sanadi mai kyau hadisin jabir qala jabir yake cewa qama mu'adh fa salla fa salla al-isha al-akhirah fa tawwala mu'adh ya tashi ya sallaci mutane sallar lisha fa tawwala sai ja sallah ta yi tsawo وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم sai manzan Allah tsira da mun ci Allah su tabbata a gare shi ya ce da shi ya mu'ad a fattanun ya mu'ad kai fitinanne ne ya kai mu'ad ya za a yi kenan ka ja mutane sallar lisha ka tsawaita musu sallar ciki saboda mutane sun kawo koki a wata riwayan ma wani daga cikinsu da yake biye shi sallah da ya ga ya ja ya ja ya ja yana ta karatu ya ƙi ruku'i sai zame daban ya je sallar shi shi kaɗai tafi a ƙasa da ƙarshe aka je aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce a fattanun ya mu'az kai zaka kasance mai fitinan mutane ne ya kai mu'az aina kunta an an sabbih isma rabbika al'ala ina ka baro sabbih isma rabbika al'ala wadduha da suratu duha wa idha wa idha as-sama'u fatarat da idha idha as-sama'u fatarat ai ya kamata ka sallaci mutane da irin waɗannan salloli gwalgwado kar ka tsawaita musu ka fitanance su ina fata mun gane wanda kaga wannan jan hankali ne akan a'imma gaba daya idan za ku sallaci mutane ku sauƙaƙa wurin jan su sallah ku kula kar ku tsawaita musu kuma kar ku yi sakaki so da yanzu mutane ba abin da suke so kamar sauki wani liman ma ba tsawaita ba ne yake amma saboda su ba sa san a jima ana ya sallah gwargwadon minti bakwai zuwa goma sai su ga an tsawaita amma kaga bai samu damuwa ba idan ya je zai biyan faktir ko zai je zai yi tsayuwa ya yi tafira baya samun takura amma a cikin sallah takure ki jira yake a yi maza kare ba wai ba a so a yi maza kare ba amma ka kula sallar da ba wuce minti goma ba a ce an sauya a cikin ta minti goma minti bakwai minti shidda da makamantansu kaga an samu nutsuwa gwargwado a cikin sallah ina fata mun gane amma mutum ya sha mutane sallah kuma imam ya ta ba mutane wahala mai ma'ana so yake tabbatar da har da shi lokacin da yake sallah da mutane wannan ba daidai bane ya ba su wahala sau da cikin masu sallar na akwai wani mabukaci wani baya jin jikin shi wani baya da lafiya wani yana nan da ran da ya kulla ya ga za a ta da sallah ya ce bari ya shiga sallah to ana shiga kuma sai ka daure shi idan ka daure shi kaga sai ka sa shi yana ta tunanin wancan abin da zai ka takura masa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani bai sai ya niyyar tsawaita sallah sai ya sauƙaƙa saboda kukan jariri in ya ji mace tana goye da shi sai ya sauƙaƙa yayi abin hankali ina fata mun gane yawa kenan ka tsaye da mutane a hankali kuma ka gul- ka- ka dubi bukatan mutane da hajas ina fata mun gane bukatan mutane ja sai sai ya sa ka sauƙaƙa a wani lokacin wani lokacin kuma ka ɗan ja wani lokacin ka yi tsaka-tsakiya kar ya zama to kai kullun tsawaitawa kake kar kuma kai ya zama to kai kullun kaɗan kake saboda in kullun kaɗan kake za ka ga mutane himmarsu ta yi karkata zuwa kana sai san a yi a watsi ina fatan mun gane inda ake kaɗan ɗan minti biyu zuwa uku ko hudu ko biyar an yi da sallah abin da ake so ga liman ka sauƙaƙa har cikin ruku'inka da sujudinka idan ka samu tasbihi biyar alal aƙalli na bayan ka za su samu nawa uku kaga yayi da a sujudi ka samu tasbihi biyar a ruku'i ka samu tasbihi biyar haka zama ka samu haka nan kaga na bayan ka alal aƙalli za su samu uku uku kaga an samu nutsuwa a cikin sallah to amma idan ka kafe ka fara gayin bukatocinka mutane su suke tashi daga rukuni kai kuma kana ta gayin bukatocinka wurin ubangiji kana zano mashi matsalolinka kai ka bari mutane sun wahala a cikin sujudi wasu goshin fa a waje yake cikin rana zafin rana na kai musu kaga ai ba daidai bane sai ka sauƙaƙa in ka tashi da daddare zaka sallar qiyamul layl zafafa ma kanka in kaga dama karanta suratul baqara cikin raka'a guda ya halatta baka da matsala amma kana tare da mutane ka sauƙaƙa musu ina fatan mun gane amma me yanzu abin da ke faruwa a cikin sallar tarawih kaga sallar tarawih yana da kyau tunda qiyamul layli ce a ja karatu a ja tsayuwa a ja sujudi a ja ruku'i ba dole bane ba kaga dama ka je kaga dama karkashi in ka je zaka samu ladan wanda suka hadu aka yi da su in baka je ba kai asarar lada kai ba abin zargi bane amma limai yana da dama ya ja wani ya karanta rabin hizu ko hizu guda a cikin raka'a ko makamantansu wani ya nusu da makamantansu wasu ma alam targa fa suke karantawa sai kuma mutane nusu tabarakallah an ci sai mutane sauki suke su a takaice dai bai dace ba neman ya dinga tsawaita ma mutane ya dinga duba mutane yana jan su gwalgwadon bukata gwalgwadon asha ina fatan mun gane wani lokaci idan ya ga mutane sun haɗu masallaci ya cika ko da yarkin da aka sa bai da kammala ba dama mai ake so a ga mutane sun halartu ya iya tashi ya ba mutane sallah ya sauƙaƙa musu a cikin sallah ina fata mun gane haka imamu ahmad ya fitar da hadisi da tirmizi da hakim da sanadi mai kyau an ibn umar daga abdullahi dan umar qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da mun Allah subhanahu a gare shi ce man sarrahu an yanzura ila yawmil qiyamati ka annahu ra'aya al-ayni falyaqra idha ash-shamsu kuwirat وإذا السماء انفطرت وإذا الش... وإذا السماء انشقت باين بسم الله الرحمن الرحيم الله مدوكاكين سركي إذا السماء انفطرت إذا سما تداري تتساجي وإذا الكواكب انتثرت إذا كما تورارو انتثرت سكفاء إذا عند سكي وإذا البحار فجرت إذا كما تيكونا نروى فجرت سكا داري سكا بودي سكا قرارو دروا wa idhal qubur bu'thirat idan kuma kabarrai bu'thirat suka juya na ciki ya fito waje alimat nafsum ma qaddamat wa akharat a wannan lokacin kowace rai za ta san abin da ta gabatar kuma za ta san abin da ta jinkirta bi ma'ana tashin alkiyama ya faru kenan da kaga wannan lokacin da sama za ta tsagi a rasa inda tauraru suke duka su faɗo sannan tekunan duniya su cika su dinga ambaliya da ruwa sannan za ka ga kabarra sun juya na ƙasa sun fito waje to a wannan lokacin tashin alkiyama ya yi sannan kowane rai a wannan lokacin zai san me ya aikata za a guda ba kowa sakamakonsa za ka san menene kai na alkhairi za ka san me ka aikata na shar ya ayyuhal insan ya kai mutum bi ma'ana ya kai kafiri da ka kafirce mu Allah madaukakin sarki ma gharraka bi rabbikal karim mai ya rudar da kai dangane da ubangijinka mai karamci me yasa ka ƙi ka imani da shi me yasa ka ƙi ka mishi da'a me ya hana ka kai hakan allazi khalaqak ubangijin da shi ne ya samar da kai daga babu ya halicce ka fa sawwaka ya saita halittarka fa adalak ya daidaita ka shi ya samar da kai daga babu bayan ya samar da kai fa sawwaka ya tsara halittarka duk zubin halittar ɗan adam idan ka dibe shi za ka ga inda aka yi abin da ke cikin jikin shi ya dace da wurin idan ka duba idanu da inda Allah ya aje su sun dace da wurin Allah ya ba su kariya in ka dibi kunnuwa inda aka yi su wurin ya dace da su ina fata mun gani ka diba tsarin kunne ka gani sai Allah ya yi shi da wata fata kamar risuwa wadda za ta baka dama ka kwanta a kan shi ka daɗe kana kwana ba tare da ka takur ba in ka tashi kuma ya koma yadda yake ina fata mun gane kai da a ce kunne na ƙashi ne ai da mutum sun shigo ba barcin kirki tun da kai zai rika kana da ba kan zai rika buguwa bangare zuwa bangare kuma za ka wahalar da kunnen kai da kanka ka wahala kuma duk abin da ya shiga seti kawai zai sai dai dara maka tanci amma sai Allah ya maka shi da irin wagga sifar da zaka samu raha da hutawa kuma da an kalli kunnen ka an san ya dace da kai ka diba tsarin halitta hanci da Allah ya maka shi ma aka sa shi da wata fata mai sanadari mai laudi ba mai tauri ba wanda inda a ce hanci na ƙashi ne da mutane za su samu kansu cikin takura dan duk abin da ya taho sai da ya ringa malalawa kuma baka da dama ka matse ka fayace sai dai ka so ka wani abu ka guga ka shafi amma sai Allah ya maka shi bisa da tsari mai kyau kuma ka diba wani abin da Allah ya maka abin mamaki mazamnan mutum kaga duburar da Allah ya ma mutum dan ya zamna da ita ya huta akan ta kamar tsaye ita ce kujerar ce babu abin da ke ta quality da inganci a rayuwar ku kujera nawa kuka kashe har ta ƙarhe ma nawa kuka kashe an kashe kujerar mota an kashe ta jirgi an kashe ta ƙarhe an kashe ta katako an kashe ta dutse kuma da duburan nan aka kashe ta kuma duburan tana nan lafiya ba abin da ya same ta ka gaya mu wace kujera ta hita inganci babu wallahi kaga Allah ya tsara ka cikin mafi kyawun tsari ya maka ababe masu kwaliti da za su taimaka maka cikin tafiya rayuwa kuma ka diba yanayin da Allah ya maka lokacin da kake barci da lokacin da kake tashi daga barci ka yi barci a ɗauke rayuwarka kamar babu kai duk wata wahala da kake ɗauke da ita ta tafiyarta sannan kuma a maida maka rayuwarka tsabta ga katashi kuma babban ni'imar da Allah yake maka kana barci ya barka ka rika juya yadda kake so ba tare da ka san kana yi ina fata mun gane tunda kaga yaro karami sai an juya shi idan aka bar shi haka nan ba a juya shi ba iya mutu akan wannan tsari ko amma babba da yayi wayo sai kaga shi da kanshi yana juya bai san yana juya ni'ima ce ta musamman Allah ya mabunu adam saboda idan ka kwanta a gabar jikinka guda in ka dade jijiyoyin da ka kwanta a kansu sukan rage fadi su matse ta yadda jini baya gudu sosai yadda ake so kamar yadda in ka zamna tsari guda akan hannunka ko kawo ka sai kaga hannunka ya mushirya saboda ka taushe jijiyoyin jini baya gudu yadda yake so sai ga wurin yayi yayi bushir ya baka shin dadi to haka shikin kama in ka kwanta ka dauki lokaci mai tsawo ka taushe jijiyoyin ka jini bai biyar da ya kamata zuwa can sai kaga Allah ya juya ka wanga bangara kana kuma ga bangare kuma jini sai biyar da ya kamata can zuwa can kuma sai Allah ya juya ka shi yasa abinda Allah ya goranta ma ashabul kafi da shi a cikin lokacin da suke cikin kogo yace wa nuqallibihum zata yamini wa zata shimal muke shi shi shekara ɗari uku da goma suka yi ko da tara a cikin kuka suna barci sai Allah ce sai murka jujjuya su ɓangaren dama kuma na jujjuya su ɓangaren hagu dan kar su daskare dan kar su bushe dan kar su samu matsala bi ma'ana Allah shine ya halicce ka ya daidaita halittarka kuma fa'adala ka ya saita ka yadda ya kamata kahuwanka suka zo daidai hannuwanka suka zo daidai kominka Allah ya maka shi dai fi ayi suratin akan kowace sura ma sha'a in Allah ya ga dama rakkaba ka zai yi ka akan wannan sura na Allah ya ga dama ya yi ka da kan jaki ya ga dama ya yi ka da kan raƙumi ko ya ka cikin wasu dabbobi amma sai Allah ya ni'imar sa akan ka yi ka cikin sufi na mutane kalla bar su dai bal tukadzibuna bidin suna ƙaryatawa ne bidini da ranar sakamako ranar sakamako ita ce ran tashin kiyama wa inna alaikum la hafizin lalle tabbat tattare da ku akwai masu kiyayewa mala'iku guda biyu masu rubuta ayyukan ayyukan alkhairi akwai mai rubuta shi ayyukan sharri akwai mai rubuta shi kiraman katibin waɗannan mala'iku guda biyu kiraman masu karamci ne a wurin Allah madaukakin sarki katibin masu rubuta ayyukan ku ne gaba ɗaya ya'lamuna ma taf'alun sannan sun san dukkan aikin da kuke aikatawa suna da labari sun san komai kuke yi sannan suna rubuce sakamakon da abin da kuke aikatawa sai Allah ya ce innal abara lafi na'im وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله Allah madaukin sarki ya ce innal abarara lafi na'im lalle al abrar mutanen kirki wanda suka aikata ayyuka na gari lafi na'im suna cikin ni'imomi za a ni'imta su da ni'imomin gidan aljanna wa innal fujjar lalle su kuma fajirai mutanen banza wanda suka kangare ma Allah lafi jahim suna cikin wutar jahannam yaslaunaha yawmiddin za a shigar da su a gobe alkiyama za a shigar da su cikin wuta a ranar sakamako wa ma hum an habi ga'ibin su kam ba masu ɓace mauta ba ne ba ba za a neme su a rasa su suna nan ciki wa ma a dara kama yomuddin wa ya sanar da kai wace rana ce ake ce ma yomuddin wace rana ce ranar sakamako sun ma a dara kama yomuddin sa'an nan wa ke sanar da kai ma yomuddin wace rana ce ranar sakamako ranar sakamako yau la tamliku nafsun li nafsin shai'a ranar da wata rai ba ta iya mallakan ma wata rai wani abu ba wata rai da ta iya biya ma wata rai bukata a wannan rana wal amru yawma idhin lillah al'amari gaba ɗaya a wannan rana yana ga Allah shi kaɗai subhanahu wa ta'ala yana kaga ran tashi alqiyama ba wata rai da ta iya wadatar da wata rai ba wani wanda zai iya amfanar da kai da komai al'amari gaba ɗaya na hannun Allah abinda Allah ya so an shi ne zai faru ina fata mun gane shi yasa a nurin Allah ke cewa al-mulku yawma idhin al-haqqu lirrahman wa kana yawman 'ala al-kafirina asira yawma hum barizuna la yakhfa 'ala Allah minhum shay liman al-mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar hadisi ya tabbata a cikin sahih al-bukhari hadisin abu huraira qala yake cewa قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرة عشيرتك الأقربين manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi lokacin da Allah madaukakin sarki sabkan mai da wannan aya wa anzir ashirataka al-aqrabin gargadi ashirataka danginka al-aqrabin mafi kusa daga cikin su sai annabi ya tashi qala sai annabi ya ce da mutanen shi ya ma'ashara quraish ya ku taron quraishawa ishtaru anfusakum la ughni ankum min allahi shay'a ku fanshi kawunanku wallahi ba zan iya wadatar da ku da komai ba a wurin Allah madaukakin sarki ya bani abdi manaf ya ku ƴaƴan abdi manaf la ughni ankum min Allah shay'a ba ni iya wadatar da komai da ku ba ni iya wadatar da ku da komai a wurin Allah madaukakin sarki ya Abbas ibn Abdul Muttalib ya kai Abbas dan Abdul Muttalib la ughni anka min Allah shay'a ba zan iya wadatar da kai da komai ba a wurin Allah madaukakin sarki ya safiyatu ammata rasulillah ya ke safiya ‘yar uwan manzan Allah tsira da mace Allah sabbata a gare shi la'uguni an kimi na Allah shaya ba zan iya wadatar da ke da kome bai auren Allah. Wa ya Fatima binta Muhammadin ya ke Fatima ‘yar annabi Muhammad, salini min mali, roƙanni daga dukiyata, la'uguni an kimi na Allah shaya ba zan iya wadatar da ke da kome bai auren Allah. To idan annabi, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, fiyayye daga cikin halittun Allah wanda ya fi kowa kusanci a wurin Allah ɗan gatar Allah in akwai wani wanda ya fi kowa kusanci a wurin Allah bai kama da manzon Allah in ya kasance ya ce ma al'umma shi bai iya wadatar da ku da komai a wurin Allah ba akwai wani wanda isa ya wadatar da al'umma a wurin Allah akwai shi babu shi wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam yana son dangin shi yana son makusantan shi bale ma yarsa Fatima yana son ta yana kaunarta dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta Fatima kai ka ce wata tsoka ce a jikin shi amma duk da haka yace ke Fatima ba zan iya wadatar da ke da komai auren Allah yana ki tashi ki bauta ma Allah kada ta Allah da bauta ba wani wanda zai tsira gobe alkiyama matukar bai bauta ma Allah madaukakin sarki ba dan haka kar ka yarda wani ya rude ka cewa gobe gobe gaban Allah zai maka wani abu wallahi babu shi in annabi bai yi ba babu wani mai makana ko mai matsayi ko wani wali mai karamci da zai zai wadatar da wani a gaban Allah madaukakin sa wannan shine karshen wannan sura ta infitar zamu shiga a cikin suratul mutaffifin suratul mutaffifin sura ce madaniya dake da ayoyi 36 Imam Ibn Majah da Imam An-Nasa'i sun fitar da hadisi da sanadi mai kyau hadisin Abdullahi dan Abbas yake cewa lamma qadima an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Madina lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo garin Madina kanu min abkhas min akhbath an-nas kailan ƴan Madina sun kasance su ne mafi munin mutane wurin tawaye ma'auni ba su awon girki fa anzalallahu subhanahu ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك سي الله يسبقوا wannan sura ta wailul lil mutaffifin bayan haka sai suka gyara ma'aunayin su suna yin awo mai kyau Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi a cikin at-Tarikh as-Saghir da Imam Ahmad da Ibn Hibban da Bazzar da sanadi mai kyau hadisin Abu Hurairah Abu Hurairah kada yake cewa kharaja sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila ila Khaybar annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita yakin khaiba hina istakhlafa siba abna siba abna urfafa lokacin da ya bar wani mutum da ake ce mishi siba ibn urfafa ya zamanto shine zai mai mishi akan garin madina qala abu hurairah sai abu hurairah ya ce faqadimtu madina ni kuma sai na zo garin madina muhajiran ina mai hijira a garin madina fa sallaitu subha wara'a siba sai ne sallar asuba bayan wannan mutumin da ake ce mishi siba fa qara'a fi rak'ati al-ula kaf ha ya ain sad sai karanta a cikin raka'a ta farko suratu maryam wa qara'a fi rak'ati ath-thaniya a raka'a ta biyu sai karanta wailul lil mutaffifin yana karanta ta qala abu huraira sai abu huraira yace fa aqulu fi nafsi sai na kasancewa ina cewa a cikin zuciyata wailul li fulan azaba da bani su tabbata ga wani lahu mikiyalani ma'auni guda biyu gare shi idaktala iktala bilwafi idan ya je wurin au sai ya je da babban kwano sai ya auno wa idza kala kala bin naqis idan zai auna ya saida shi sai ya auna da karamin kwano ina fata mun gani wanda sifa ce كما سأوك مدى زامن زوم جاءت من سورة من البركة من الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين باب بسم الله الرحمن الرحيم ألا مدعوك كنسر كيتش ويل للمطففين أذابا دبون ستبتك ما ستوي أو ما سرقي أو سواء أو da ake yi ta hanyar taso shi ko kuma awo da ake yi ta hanyar mizani masu tawaye awo bi ma'ana ba sa cika tiya yadda ya kamata in suka je wurin awo za su yi da kyau amma in za su auna za ka ga ba sa kulawa malami ma sai ya girgije kwanan sai zuba maka matsayin tiya da makamantarsu ina fata mun gani to azaba da wahala ta tabbata ga masu tawaye awo alladina idza talu ala an-nas yastawfun mutanen da idza talu ala an-nas idan suka nemo awa wurin mutane za su saya yastaufun sai sun cika ma'auni da kyau za su tsaya su tsare lokacin da kake auna musu a auna musu cike makil suna gani in abun awo ne za su sa ido su tabbatar da cewa ka musu awo baka zalunce su wa idza kaluhum idan kuma su ne za su auren aunawa dan sayan ma mutane awwazanuhum ko za su auna ma mutane a cikin irin ababen da auna su ake ta fuskar yauni da makamantansu yukhsirun sai su tawaye awo su rage shi ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun irin waɗannan shin ba su zaton cewa wai za a tashe su ne gobe alqiyam a musu sakamako akan aikin da suke aikatawa li yawmin azim ga yini mai girma shine rattashi alqiyama yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su yi tsaye gaban ubangijin mahalicci gaba daya ranar Allah zai kama su sakamakon munin aikin da suke na tawaye mudu mutanen annabawan da suka gabata daga cikin annabawan da suka gabata akwai mutanen da Allah ya halakar da su sune mutanen annabi shu'aib saboda tawaye mudu suna zalunci wurin awo shi yasa Allah sai ya halakar da su yau mutane nawa ne wanda aka san su wanda suka santa da irin wannan sifa saboda zalunci kai bincike ma ya nuna galibi ababen awo da ake sa su cikin buhu a wasu lokutan ba su cika awo ba ba gaskiya bane buhun da aka sa dan kilo 50 ne sai ka samu ba biyu ne 50 ba biyu ko ba uku ina fata mun gane badanni wanda masu sai da yasan suke saidawa sai a saida maka shi a matsayin litar 25 sai an bincika 20 ba biyu ne ina fata mun gane masu awon dawa da ababuwan da yake idanu ne na abinci su ma sai ka ga in an ce wanga buhun dan tiya 20 ne sai ka samu tiya 20 ba biyu ko ba ɗaya kuma da gangan suke yi saboda zalunci ‘yan masu kashe-kashe ne su kuma irin zalimcin da suke a ɓangaren kashe-kashe sai a sa ƙananan abubuwa daga ƙasa sai a sa manya daga sama ka zo sayan kwamfutar da ka hangi kwamfutar sai ka ga manya dama dibara sai a jera manyan kwamfutar saboda su ne za su ja ka ka gani kana so ka saya sai ka zo saya kana hira dan baka sa tsaye zalunci ka sai ta ɗebo ƙanana na sawa sai sun to manya guda uku sai gama da ƙanana da yawa sai baka wanda in kai ne baka ra'a baka wanda amma kaga wannan yaudara ce ko ko abin da yake saidawa a yau yayi tallashi yayi tallashi har ya gaji yayi kwantai bai samu saida shi sai ya adana shi ya fara dan tsami sai ya boye shi dan kai asara kudin shi in yayi na gobe sai in na tiya biyu ne yayi gobe sai na tiya hudu sai ya hada su gaba ɗaya cakuɗa in ya cakuɗa sai kaga wannan duk yaudara ce da ha'inci cikin kasuwanci kuma irin waɗannan masu kasuwa ku nura da kyau har abada ba su ci gaba a cikin rayuwa za ka ga mai dankali kullum dankali yake saida kuma bai mallaki ko ne da mutum mai kyau a shekara 20 dankali yake saida kuma baya da ko gidan kan shaya ce yake kaga in kaso ba ta yi amfani wannan za ka tun da ka san shi mason mason ne yaudara cikin aikin shi kuma har yanzu bai mallaki gidan kan shi wahala kawai yake bai ji daɗi ba to duk mutanen da suke yaudara suke ha'inci cikin siye da sai da wasu ta kasuwanci za ka ga suna ta yi fin nihaya ba su mora abin da suke ba kullum wahala suke kai bar su ma sun mora sun tara wasu Allah ya kan bar su suna zalunci suna yaudara kuma ya taba su sai sun tara sai Allah ya musu damƙar da ba za su kubuce mishi ba har abada kuma ya musu sakamako abin akan abin da suka zalunta na mutane kaga bai kamata shi yasa so da dama Allah madaukakin sarki yake jan kunnan mutane game da tawaye ma'auni Allah yake cewa a cikin suratul a'raf fa awful kayla wal mizana wa la tabkhasu an-nasa ashya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha haka Allah ya ce wa awfu bil kayl wa awfu bil kayla idha kiltum wa zinu bil qistas al mustaqim wa nura Allah yake cewa awfu al kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa aqimul wazna bil qist wa la tufsiru al mizan ku rika awo da kyau ku rika adalci wurin awo kada ku dinga tauye ma mutane hakki su sai Allah ya ce kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin wama adraka ma sijjin kitabun marqum ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ألا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كلا برسدي إن كتاب الفجار للي للتاهم متانا بنزا فاجري لفي سجين ينانا أتكين وان أبدا أكتشمش السجين wasu malamai suka ce as-sijjin wani rami ne can ƙasa wutar jahannam wa ma adraka ma sijjin wa ya sanar da kai da me ake ce ma as-sijjin kitabun marko wani littafi ne rubutacce wanda ana ganin duk abin da ke cikin shi a rubuce wailun yawm idin lil mukaddibin wana da azaba su tabbata a wannan yinin lil mukaddibin dangane da masu ƙaryata alqur'ani ko masu ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladhina yukazzibuna bi yawmiddin waɗannan da suke ƙaryata ranar sakamako ita ce ranar tashin alqiyama wa ma yukazzibu bihi ba wanda zai ƙaryata wannan yinin na sakamako illa kullu mu'tadin afim sai dai dukkanin mai wuce iyaka mai ta'addanci afimin mai aikata yawan sa idza tutla alaihi ayatin wanda idan an karanta mishi ayoyin mu aka gaya masa abin da ke gaskiya a ciki qala asatirul awwalin sai ce ai wannan ba kuma bane illa tatsiniyoyi na mutanen fa saboda izgili da raina mutane kalla bar su dai bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun abin da suka kasance suna aikatawa na munanan halaye shine yasa zuciyarsu ta yi dauda ta yi da ta yi tsasa kalla kyale su dai innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun su kam a wannan yinin game da ubangijin su lamahjubuna an sha makance su ba sa ganin Allah madaukakin sa thumma innahum lasalul jahim sannan kuma su za a sanya su a cikin wuta jahannama a kona su da ita ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون sannan a ce da su ai wannan shine wanda ku kasance kuna karyata shi a gidan duniya bayan an jefa su a cikin wuta ana azabtar da su a ce da su wannan wutar da kuke azabtuwa da ita ita ce da kuke cewa ƙarya ce babu ita gashi kun samu kanku a cikin da sai Allah ya ce كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مخصوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون التي كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين برسدي إن كتاب الأبرار للي للتافن الأبرار متانا كركي لفي عليين ينا تنقولوا وسم أورن الله مدوكة سنكي وما أدراك ما عليون ويسند كيمي أكي تم العليون كتاب مرقوم واللتافي ne rubutacce da yake can sama bi ma'ana sunayensu da aikin da suka aikata na kirki yana can an tanada musu za a musu sakamako da wannan ayyuka na alkhairi da suka aikata yashhaduhu almuqarrabun wannan littafin na mutanen kirki yashhaduhu almuqarrabun mala'iku makusanta suna kallon shi suna halarta shi suna karanta abin da ke cikin sakamakon mutanen alkhairi innal abarara lafi na'im lalle mutanen kirki masu yin da'a ga Allah madaukakin sarki masu biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kokarin aikata ayyuka na alkhairi lafi na'im suna cikin ni'ima bi ma'ana cikin gidan aljanna alal ara'iki yanzurun suna akan gadajen su na jin daɗi da bunƙasa sun yi kishin gide yanzuruna suna kallon juna suna hira suna tattaunawa ko kuma yanzurun suna kallon ‘yan wuta ana azabtar da su. Ta'arifu fi wujuhim nazaratan na'im, su ‘yan aljanna za ka iya sani ta hanyar fuskokinsu, nazaratan na'im haske da ƙyalli na ni'ima da hutawa. Yuskauna min rahiqin maktum, kuma za a shayar da su min rahiq daga wani abin sha da ake ce mishi ar-rahiq wanda malamai suka ce rahiq kinnan abin da ake nihi da shi wata giya ce tatatta ta aljanna mai daɗin sha maktum kuma wannan giya daura take tana rufe ba wani hannun da zai fara ɗauka sai ya buɗe sai su wanda suka shiga gidan aljanna hitamuhu misk kuma ƙarshen abin da ke cikin kwalban nan ko wannan kofin nasu na giya da za su sha miski ne ƙarshen abin da za su sha na kofin miski ne bi ma'ana idan suka buɗe ta suka sha bayan daɗi da gareta da daɗin ɗanɗano da gareta idan ka zo daga ƙarshe abin da za ka shanyewa na ƙarshe shine almiski daɗin shi kai ka ce almiski ina fata mun gane kaga duk abin da za ka sha a nan rayuwar duniya ƙarshen shi shine ƙarshen daɗin shi shine ba ku shige cale ku daɗi karewa ko to can gidan aljanna ƙarshen ya fi daɗi shine khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun to ya zuwa irin wannan al'amura ne ya kamata masu gaugawa da masu so su yi jayayya ya kamata a ce su masu rage-rage da zaman to akwai tanakus a kankaninku ana rage-rage kowa na so ya bayyana kan shi wurin neman aikin alkhairi da neman gidan aljanna wa mizajuhu min taslim sannan wannan abin sha da za su sha min tasnim yana zauwa ne daga ƙololuwar gidan aljanna haka wasu malamai suka ce tasnim wata ƙololuwa daga cikin aljanna wani abin sha ne ake haɗa shi da abin nan da za a shayar da su wanda ke fitowa daga ƙololuwar gidan aljanna ainan yashrabu biha almuqarrabun wata idaniyar ruwa ce wadda almuqarrabuna za su sha daga wannan idaniyar ruwa a cikin gidan aljanna sai Allah ya ce إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون التي إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون للي وأن ديكي مجرمين أنا جدا دنيا sun kasance minan ladina amanu yadhakun dangane da wanda suka yi imani da Allah yadhakuna suna musu dariya izge suna musu ba'a suna ganin su su wayi ba suna ganin su su ba wasu mutanen kirki ba ina fata mun gane haka kafirai suke kallon mummunne a nan gidan duniya idan aka ga mutum ya kiyaye sunnan manzon Allah ta fuskar daga tufafin shi da barin gemun da barin gemansa sai kaga ana masa izge bal ma wasu wanda ba su san abin da suke ba sai ga suna sifanta gemun mutum da gemun musulmi wanda wannan magana ce mai hadari da tana iya fitar da wanda ita daga bar musulunci so da izgili ne da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah yana da gemi cike gemin shi yake sallallahu alaihi wasallam kuma sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a ce mutum ya bar gemi bai dace a cin mutum yana aske gemin shi babu wani mazhabi daga cikin mazhabi guda hudun da suka shahara a duniya wanda suka ba da lasisin halaccin aske gemi a wurinsu duka sun yi ittifaki aske gemi haramun kuma gemi da kuka gan shi zina ce da kawa akan ɗa namiji bai dace a ce mutum ya aske gemi ya bar fata jikin shi duk ya shahita ba ya zama to kamar mace mace ce ba ta da gemi mace ce idan ta yi gemi a mune mai muni a jikinta sai ta aske ko da yana hito mata duk da wasu malamai ma suna ganin inda ya hito mata ta bar shi amma namiji kam bai dace a ce ya aske gemi ina fata mun gani haramun ne mutum ya kama gemi ya aske silif ko ya dinga sai tashi yana gyara shi ko wanda zai ga ya gyara gemi ya yi mishi wata dabara ya sai sai shi wani abu daga tsakiya ko os ya ce mishi ko menene saboda neman kawa da kyawu wannan duk haramun ne bai kamata to bale masu yin izgiri da masu gemi ko mutum ya dangala wando sai ya rika cewa ka ketare ruwa eh bi ma'ana ka rage ka tsallake sakin wannan kake wanda kuma dage gemi sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace yabtan mummuni zuwa ga kwabrin shi ne tsakiyar kwabri kenan idan ka kasa tsakiyar kwabri yayo kasa in ka kasa yayo kasa har ya kai daidai idan tsawo kai dai kakka bari ya wuce idan tsawo sai da manzo Allah sallallahu alaihi ya nuna cewa duk abin da ya kasa ga idan sahu yana cikin wuta jahannam yana za a mu abucin yin haka azaba gobe kiyama amma sai ga wasu na izgili da su bayan sun kiyaye sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zaka ga sha'ani ne na kafirai da mutanen banza kaga suna yin dariya ga wanda suka yi imani da Allah wa idza marru wa idza marru bihim yataghamazun idan suka biyo ta kan masu imani sai kaga yataghamazun suna nuna su da da ido da gira ido da baki haka ana haka ana shine yataghamazun ga mutanen can ina fata mun gane wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin idan suka koma gidansu wurin iyalinsu fakihuna sai kaga suna moruwa wurin aibata mutanen kwarai ba su wata magana sai zargin mutanen kwarai sai zagin su sai aibata su da haka wa idza ra'awhu idan suka gansu a fili qalu sai su ce inna haula ila zalun lalle wancan batatu ne basu ma san abin da suke yi wa ma ursilu alaihim hafizin Allah ya ce su kuma kafirai ba a turo su bane akan masu imani dan su rika bibiyar su suna kula da abin da suke aikatawa ba a turo su ba dan haka فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون فاليوم أيو رانا التاشع القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون wanda suka yi imani da Allah zaka ga suna makafarai da riya a gobe alkiyama alal ara'iki yanzurun halin kasance wasu suna kan gadajen su na bunƙasa da sarauta da jin daɗi yanzuruna suna ganin kafarai ga su can hal suwibal kufaru ma kanu ya'malun shin an sakan ya makafarai game da aikin da suka kasance suna aikatawa kaga shi izgilin da suke masu imani a nan suka yi haƙuri suka kyale su gobe alkiyama masu imani za su rama su dinga makafarai dariya suna cikin wuta ana kona su suna musu dariya suna kallon su su kuma sannan imtuwa da abin da ke cikin gidan aljanna Allah ya shi mu kare mu Allah samu daga cikin wanda za su tsira su gidan aljanna gobe alkiyama ne kamata mu dakata abin da faɗa daidai Allah ba mu ladan shi kuskure ko abin da ke kama da shi Allah ya fi mana gaba ɗaya wassalamu alaikum